إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata yau talata bakwai ga wata na jumadar ula hijira shekarar 445 wanda ya dace da 21 ga watan 11 2023 muna cikin littafin bulugul mara na alhafiz bin hajji al-asqalani yau insha Allah za mu darasi na 136 a cikin littafin bulugul mara a hadisin na ƙarshe hadisin tamimu dari radiyallahu anhu wanda yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ce addini dungurungun kishi ko jigon addini shine yin nasiha suka yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan nasiha gawa ake wannan nasiya ko nasiya akan wa take yace musu dai ga manzo na Allah kai ga ga nasiya ga Allah ga littayin Allah da manzo na Allah da shugabannin musulmi da gamagarin musulmi mana jama'a gaba ce da bayani ya gabata bayanin nasiya ga Allah imani ko da'a ga Allah subhanahu wataala haka littayin shi imani daban abin da ya zo na yi a yi na bari a bari haka manzan sallallahu alaihi wasallam imani da shi da duk abin da ya dace na aiki da abin da ya zo kuma dabarin abin da ya ce a yi a yi na bari a bari haka shugabannin musulmi na jan hankalinsu in suka yi kurakure a maido su kan hanya a masa nasiha wannan iya cikin wancan bayani na da muka yi a wancan sati sai kuma ga magarin mutane abokan zama abokan rayuwa su ma dai musulmi ke na abokan rayuwa su ma za a masa nasiha gwargwadon abin da ya dace dai kuma yi bayani a ƙarshen bayanin mu cewa manufan nasiha dai kana so ka shirye da wani zuwa ga hanya mai kyawu ba cin mutunci ba ne ba abu ne na wa mutum faɗakarwa ya komo kan hanya ke ta hanya kyakkyawa kenan hadisin da yau insha Allah za mu tashi hadisin Abu Hurairah wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yudkhulu al-jannata taqwa Allah wa husnul khuluq Abu Hurairah bar labari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akthar ma yudkhulu al-janna mahi yawa abinda ke sa mutane aljanna shine takawalla tsoro na Allah da husnul khuluq kyakkyawan mu'amala idan muka ce takawalla da an san cewa bin umarni na Allah da barin hani na Allah a jumulce tsakanin kai da Allah da zama to mai bin umarnin shi ne na yi ka yi na bari ka bari har ta kyakkyawan hali abu kyakkyawan zamantakewa kai mai hali ne nagari mai kau da kai mai kyauta mai yahiya mai kalmar abubuwa dai na kyakkyawan zamantakewa ba ka zaluncin kowa kana kyauta mutane ba ka barin zalunci wani tun dai halayya nagari kurum abu ne kenan ya kunshi ababe da yawa na alkhairi a same ka dai babu wani aibu tare da kai kuma ba ka cutar da wani sai amfanin al'umma wannan abin suna daga cikin abin da ya yi yawan sa mutane gidan aljanna na wata tambaya mai tambaya me ya sa mutane gidan wuta ya ce alfam walfarji abin da ya sa mutane gidan wuta shine baki da farji kuma wannan shine amsar wanda ya sa mutane gidan aljanna shine tsoron Allah da kyakkyawan hali da hali na gari kuma ce muna cikin halayya na kwarai shine akawun ruwayar bakinta na maganar kyakkyawan hali kidan tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a kuma hadisin tabbatacce cewa Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin kuma cewa hadisin sahihi insha Allah wa an wata ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق manzana sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku innakum ana musulmi ko jama'a ba ku iya la tasahuna an-nas bi amwalikum ba ku iya wadatar da mutane da dukiya ka ba kowa duk abin da ka mallaka ka ba wani ka hana wani baka iya gama kowa da kowa da dukiya ko gudunka walakin amma ya sa'ahu minkum basatul wajhi husnul khulq amma walwala sakin huska shi na ta masa bana sakin huska to game da shi ba mulki da ko san kowa ya san me ma'anar gama huska da sakin huska wani da haka ne da baka sake kallon shi ya ma wani mugun harare wani mugun ya gama huska kana gane ya ne wanda ko da yaro karami ya san gama huska kenan iya cikin mummunan mu'amala sai ta magana ke cewa kakka gaza da alkhairi ko da ka huskaci dan uwanka da kyakkyawan da walwala shi ma salaka ne kawai mutum walwala an kan ba magana mulkin huska kenan sakin huska da kyakkyawan hali wanda zaka iya ma kowa dole ka gamu da shi ka saka mai huska kuma a sami kyakkyawan hali daga wajenka ka a samu gun hali wannan kana iya gama kowa da shi magana kenan amma dukiya ba ka iya kama wani wani ma ka ba shi bai bukatar ka wannan shi ne abinda nake wannan ruwaya kuma ita ma dai ruwaya ta cin sahiya tabbata da sun sha sai a hadisi na gaba wa anhu dai daga abu hurairah radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min mummuni mudubin dan uwan shi ne mummuni to wannan ruwaya duk da yana galibani ya ka cikin da'ifa na Abu Dawud haka cikin da'ifa na Jamis Jamis Jamis Sahih yayi kawo dai illa akan hadisin wasu malamai suna ga iya da hanyoyi da Allah shi dai magana hadisi mai ma'ana mai kyau ma'anar maganar cewa mummuni mudubin dan uwan shi ne wannan karin magana ce me ma'anan mudubi cewa iya gwada maka aibinka ka gane ka gyara duk mutum ya diba ne ina ne yake kan matsala gyara gyara shi yasa a yi cikin yan uwa wanda ake ma abin dariya yake cewa mudubi ya yi dan uwa kulla kenan sai mudubi ya yi dan uwa ce haka yace me yau ma na hulle yace me yasa yace saboda dan uwa ya ga aibi da gama a cikin ka amma mudubi da kai diba daga da baka sai ya ce mudubi ya dan uwa ba sai ka ga busar ba da busar ba da mudubi kenan dai ma'anar magana ce mai kyau kenan nan ne ma'anar lokacin da ka hango wani abu aibu dan wanka ka nemi gyara ka yanta kai waje ka abiye ne magana kenan an kuma sai ta mi ba mu gan nasiha kenan ɗaya daga cikin nasiha wannan aikin mutum ba sai wani aibin shi ya kai wani ba cikin hikima cikin cikin bayani kamar ko da mai aibu na abin ya kamata gyara kamar kamar zaman madubi kamar ka gwada mai wani aibu na iya shi a kabe ka ba da yawa dan adam kan yi wata mu'amala ko na abu bi sama da haka ke dan haka kai kai kokarin gwada mai idan ya gyara ke dan ga wata illa cikin dan uwanka wani abu zai kawo mutuncin shi ko wani abu daban na abin shi ko duke shi ko lahiyar shi yi kokarin gwada mai wani abu ya gyara ba na magana kenan سي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن wanda Tirmidhi illa annahu lam yusamma sahabi abinda ruwa ta tabbata abinda yake nassin hadisi hadisi na hasan ibn umar ke cewa radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum mu'minin da yake cakuduwa yake hulɗa shiga cikin mutane wa yasbiru ala adahum ya hakurin cutar wasu خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذابهم يا mu'minin da bai shiga cikin mutane kuma balle wurin cutar wasu dan wannan meye karin magana ce na akan samu sodiya wani zai ja baya da mutane wai ka san kaka je aiban taka mutane ba su da kirki kaza kaza an kawo imana ba a yarda ko an kawo imana za ma kaza za tsane ka sai ja da baya tuna na kwanta maka rayuwa ta gwagwarmayya rayuwa ta gwagwarmayya ka yi ƙoƙarin gyaran da daji ba da a zaga a aibanta ka yi haƙurin a zaga a aibanta inda kan gaskiya ne yin wanda zai ji murewa zama cikin suna cutar da shikin irin wannan wani mummunin a wajen allah shi ne mahihici allah ya haifin shi kuma shi ne na kwarai wanda zai shigan a yi gwagwarmaya ya yi haƙurin cutar wasu ya yi alkhairi kan wani zane ware shi ka zage shi ka cutar da shi ya koma geyi bai shiga cikin jama'a to wannan mai shiga jama'a a zage shi ya yi alkhairi yan wata nan malamai kan maganar kan al'uzala ko maganar afurta maganar shiga warewa wasu malamai magabata suna da fahimta daban-daban akwai masu ganin uzula ka ware kan hana wani aukaka akwai matsala cikin jama'a ka ware kan ka kai daya kaka shiga cikin kowa ka ware ka keɓance ɗakinka shi ne mani alkhairi ga daga wasu ta shiga cikin mutane shi tunan malamai na gan magana kowanne akwai a wurin shi kowanne akwai wurin shi inda kake ga cewa kai ma za ka dirmiya kenan gyaran ba ka iyawa kai ma yanayin da kake ciki kai ma za ka iya jirmiya ka shiga ciki ka sade ta wannan halin da baka iya komi kai ma kana tsoron kanka ta wannan kai uzula ka ware shi mai afi da ka misali ya sarwa na mutum muzi ina ga ɗaya cikin sabai uku bin ibn amir uku bin amir ya rasulullah man najatu ya rasulullah manaja da rasulullah mana me matsira ya manzan Allah ka kenan a cikin halin matsala me tsira yace amsik alayka lisanak wal yas'aka baytuk wa biki ala khati'atik ya manzan Allah me matsira yace da harko ka rike bakinka gidanka ya wadace ka kai kuka kan zunubinka mana kai ta kanka to wannan kenan da hali kai kana ga kai ma zaka dirmiya to a wannan halin yake zawa da irin wani kenan abu ne na fitina ta cikin al'umma wanda abu ya lalace ba ba magana gyara to anan hanyar tsira magana karantar da sahabbai ko wannan sahabi ibn Amir cewa wa amsik alayka lisanak ka rike bakinka wanda sai aka baituk gidanka ya wadace ka wabiki ala khati'atik kai kuka kan zulmin ka kai ta kanka ka kullun kai neman nawa suke dai a kai ma diba naka eh kullun dewa dan arzaka manta da nashi wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza sai ka manta kai me kai wannan ba bane bare na iya muhimmanci diba kai layinka bare ya baka dama gyara dan ba da bai da shi ko akwai nashi Allah shirye da mu kenan da a takaice a halin da mutum zai iya gyara bayan da kaga alama yi shigarka cikin za ka gyara to ka tsaya ka gwagwarmaya ko da za a cutar da kai yin haka allah annabi ce ya yi alkhairi mai shiga a yi gwagwarmaya a cakuɗa a aibanta shi a cutar da shi ya yi haƙuri ya yi mai warewa shi bai shiga cikin mutane balle a cutar da shi sai hadisi na gaba cewa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma kama kama hassanta khalqi fa hassin khulqi to cikin addu'a da magana nake yi iya roƙon Allah ya Allah kamar yadda ka kyautata halittata ka kyautata halina nan ke mutum ya addu'a ta Allah shirya shi Allah gyara halin shi Allah ma ati nafsi taqawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha kaga nan kana roƙon Allah dan abun ya buƙatar taimako daga Allah Allah ma ati nafsi taqawaha Allah ka ba raina ka wazanta mai taqawa ce wa zakkiha Allah ka tsayar ka tsarka ka mana ka ja ka tsarka ke mu raina anta khairu man zakkaha Allah kai ne hiye mai tsarka ke raina an tauliha maulaha Allah kai ne majibincin lamarinta nan ki ne wani addu'o'i mutum ya kayan su ta Allah ya gyara zuciya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawan addu'a Allah zai ka ce na addu'a na ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika eh cikin matan shi na kuma musulma ce tace ya rasulullah kana yawata wannan addu'a ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika me ka haka ce ya Aisha dukkan ɗan adam zuciye shi ta tsakanin ya tsotso biyu na Allah mai rahama yana ji wasu lokacin da ya ga dama kana ganin ka yanzu na kware ne yanzu ka ji ka shiga kwari na karkar kwan Allah Allah shi ne da kai tabbatar da kai ya bukata kenan neman taimakon Allah subhanahu wataala shi da aka cewa la hawla wala quwwata illa billah shi ma na wannan magana kenan babu an ce la hawla shi da muna ce a Hausa babu tsimi wala quwwata babu dabara dai ma'anar magana dai la haula wala quwwata illa billah ma'ana babu wata dabara ga dan adam wanda zai iya kauce masa ban Allah a karan kanka baka wata dabara ta kauce masa ban Allah wala quwwata baka karfin botar Allah duka wannan illa billah ya taimako Allah kenan barin sabo da ibadar Allah ko ne ya bukata taimakon Allah subhanahu wataala wannan shine abinda yake wannan waya sai sabon babe babu zikir wa du'a baban maganar ambatan Allah da mas'ala ta addu'a muka ce nan ya kawo zikir kuma ya kawo addu'a duk kowane ya shiga cikin kowanne amma dai ana an bambanta sa ga maka yin azkar na yabo da girmama Allah tsakake Allah za mu ce kuma da maganar roƙon Allah ya baka wani abu Allah roƙon wani abu na Allah shi ta ibada ta masala da ibada ta ta yaka ta ibada du'a ibada du'a du'a masala addu'a ta ibada da ta masala kenan ta zana mana roƙo Allah ban kaza Allah ban kaza shi ma addu'a ko ta cikin ce addu'a sunanta ne amma dai nan ya maka bayani kenan zai maka bayani akan muhimmancin ambatan Allah kuma da mahimmancin addu'a ko matsayin addu'a sai fara cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana ma'a 'abdi ma dhakarani wa taharrakat bi shafata akhrajahu ibn majah wa ibn hibban wa sakahu al-bukhari ta'liqan wannan ruwa da ta tabbata ta bukhari aka hadisin mu'allaq ma'ana aka ce mu'allaq da talib talibin bukhari iya nihin cewa wanda zai kawo hadisi babu sanadi daga nan sai kuma ka misali kin ibn mu ce kaza ko annabi ya ce kaza ba tare da ya kawo maka sanadi a jere shine mu'allaq an kawo ba wace salar muhaddisi malaman hadisi musa hadisi mu'allaq alama ce ta rauni amma na bukhari ba haka bane ba ya kan kawo hadisi ya kashi murfu'i a wani wuri ko da ma'anar shi wani ko ya kashi ba tare da sanadi ba na ke daidai wannan ruwa kuma bukhari ba ka da kurum kuma hadisin tabbataccen hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa wani shi ake kira hadisi kudusi abinda manzo Allah zai ce Allah ya ce abin zai dangana mu Allah subhanahu wataala Allah ya ce ana ma abdi ma zakarani ina tare da bawana duk lokacin matuƙa ya ambace ni وتحركت بي شفتا ليبن شبي سموسا دن دني دن أنبوتونا me nan abu ne sananne an ya magana cewa za zakar ne fi nafsi zakatu fi nafsi zakatu fi man zakatu fi man khairu min Allah ce idan ka ambace ni zan ambace ka cikin dan ka ambace ni a ranka zan ambace ka kai na raina zan an ka ambace ni cikin jama'a zan ambace ka cikin jama'a da ta yi taka kai ta mala'iku Allah zai ambace ka ya yabe ka cikin mala'iku ya ambace ka to nan magana ya kawo wata harakati bi shafata nan mas'alar zikiri akwai zikiri wanda mutane suke yin zikiri tafakkur kana tun ayoyin Allah kana tun girman Allah wannan ba a kira shi zikiri wannan wanda ake magana zikiri da ake kira zikiri wanda ake kira maladan zikiri zikirin da harshenka ya motsi ka yi hudda harafi ko subhanallah ko alhamdulillah shi dai a samu kayi wata lafazi ka hudo wata kalma ake kira zikiri kenan ai abu ya musu ba kurin fa tunani na girman Allah Allah mai tsarki ne wannan sun shi tafakkur iya wurin shi daban ladan shi daban kuma amma abinda za a rubuta ma lada ko na karatun Qur'ani ko na zikiri ana bukata harshe ya motsa kuma ce baki ya motsa shine nan wani wannan hadisi kenan matuƙa harshen ka ya motsa ne ya kawo shafata don abu ne na magana leɓe guda biyu wani shi ne kenan allah ce iya tare da bawon shi matuƙa ya ambace ni kuma har leɓen shi biyu sun motsa wacce wata haraka ta bi shafatahu kenan leɓen shi biyu sun motsa don an batuna kun ruwa ta fatatta ce وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله معاذ بن جبل كيتشيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يجي ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله باون أيكي دام آدم زي كما أنجى له aikin da ya yi mai tsira ya samun tsira a wajen shi ya samu tsira daga azabar Allah ke ba aikin da ya yi kama ambatan Allah shi ne ba shi da lokaci dare ko rana ana tsaye ana zamne ana kwanci allazi na zikuruna la qiyamu wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkarun fi khalqi wa ko wanda masu ambatan Allah qiyamu wa qu'udan wa ala junubihim suna ambatan Allah a tsaye وقودا سنا أمبتن الله أدمني وعلى جنوبهم سنا أمبتن الله ما أقلتي تميك تشا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كاغنا يا أمبتن مكة مغنى أمبتو نهالي شيء كل ما أتفكر كاشيما إبادة تسعيوا بيتنالي نسي سنة دومن إيا باك دامن سوران الله دي جرم الله kalima halitta Allah a kanan da Allah ya ambace su iyaye su suna ambatan Allah a tsaye a zamane a kwance kuma suna tunanin halittar Allah suna tunanin halittar samai da kasai za su gano cewa Allah bai halitta wani abu a banza ba kina akwai wani wurin halittar su na wani aya tana cikin wata ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba labarin wata rana cikin dare tana manzo Allah bata ganshi ba cikin duhu tana dalime ita same shi ya sujada yana kuka kukan da yake hayyaci da inda ke sujada iya cikin wani hali bilal ya zo a yankin sallar mutuwa annan ne tambaya suka fi ya rasulallah ya aka yi wannan halin da ka shiga na kuka ce cikin daren jiya an sabkar min da aya ya ce wailun liman ƙara'a wale mai tafakkar fiya unzila lailatul aya an sabkar min daren jiya da aya ko ƙur'ani bone ko azaba ta tabbata ga wanda ya karanta wannan aya bai tsaya ba ya tunanin abin da ke cikin daga nan iya baka iya baka sanarwa cewa ashe shi ma tsayawa ka rika tuna ayoyin Allah halittun Allah wata ibada ce balle kan lokacin karanta wannan aya ai kaga yayin bayani cewa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ka kenan diba halittun Allah iya baka sanin girman Allah mahaliccin halitta sama yadda Allah ya sama yadda Allah ya kasa ayo a cira mu kuma za ka gano bayan tunani ma halaka Allah zalika ba ta Allah biyo nan ba Allah bi su ba haka nan a banza yayi su dan wata manuwa wannan shine manuwar muhimmancin maganar tunani ko tafakkur shi ma iya da lada na musamman kuma iya tasiri cikin tsara ma bawa bin umarnin Allah ko barin hali na Allah to dai nan kenan wannan ruwa da kasar mu cewa iya daga cikin abin da ma mutum maganin azabar Allah shine yawan ambatan Allah duk da akwai masu kawo masala da ambatan Allah da baki da ambatan Allah wace umarni da hannu wanda bude shi ma da wurin shi akwai ambatan Allah na baki amma ce ambatan Allah mahi tasiri shi kuma tuna Allah cikin dukkan munin duk motsinka shi za ka yi tuna mai hukuncin Allah na abu na ka ci shi wace wani nau'i na fatan Allah mai fa'ida ga ɗan adam da nan nau'in nau'in zikiri ne in za ka ci ne ka ɗauko noma mai matsayinta kayan kasa ta wanda shi ne mai yawon Allah ne duk wani aikin da za ka yi tuna hukumcin Allah ka yi a fatan Allah ne kuma a ce babba ta abin za ka yi tuna hira za ka yi wani wuri za ka tuna hukumcin Allah zuwa wannan wurin ko zama a wannan wurin shi ma nau'in zikiri kuma mai fa'ida ga ɗan adam don ka mutu Allah ce ba shi an ce mai ma fa'ida kana ambatan Allah a baka kuma a ganga cikin zaɓen Allah haka ba ma fa'ida da kana tsumu-tsumu misali yanzu mutu ya zo ya fara mudi ana ana bugawa ana bugawa ya subhanallah alhamdulillah har shiga taka ce ma akwai shiga taka gaskiya kana mudi kuma ya subhanallah alhamdulillah kaga nan ba wurin bane ba kaga nan ka wani ku suna ne kamar Allah ce kamar zikiri ne ma ba wurin kama sunan Allah ba da wurin ba wanda ce sallama ma sallama ma ba a masu halin a ce na kasu masu saban Allah a wuri baka mun sallama ma kamar da cikin adam rufin neman bukari ya kawo ta ibn makan haka nan kakkai sallama da na kasu suna suna saban Allah a wurin ko da aka ce yan wannan ne yan wannan ne yan kwasu ne ba mu sallama to ne kuma kai kana yin saba kuma kana ambatan Allah haka ko izgili kenan ambatan Allah babba lokacin umarni da hani kwarai iya da muhimmanci kwarai sai ya ce wa an abi huraita radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaum majalisan yadhkuruna allah fi illa hafatihim almalaikatu wa ghashiyatuhum arrahma wa dhakarahum allah fi man inda dana akwai wata ruwaya ta kawo wani ta adam sakina nan bai kawo ba abu dai hudu ne nan ya kawo uku cewa ma jalasa qaumun majalisa yazkuruna lafi mutane ko ba mutane za su zamna a wani majalisi duk wata hada in ina aka zamna in dai suna ambatan Allah a wannan wuri za su samu wannan karama daga Allah ce la hafatun mala'ika sai mala'iku sun kewaye sun lullube shi da akwai mala'iku na da suna sayahim su yawo suke a duniya kurin suna nema ina ake ambatan Allah su ji kwarwa cikin kwarar cikin sai musulun ana sallar salma ce irin wannan mala'iku sayahim suna yawo inda kurin nema suke suna kamar cikiya ne ana nema idan wasu suka hango masu ambatan Allah za su kiran wancan ku zo ku zo halum halum ku zo ga abin da kuke nema samu za su kewaye wurin suna shuraren kuma abin da kuke har wata ruwaya suna kiman labarin cewa allah zai tambayi wannan malaku duk allah san komi wannan bayinawa da suka hada a wannan wuri me suke nema ce suna neman aljannan ka allah da ce halar awa sun ga aljannan su ganta bayan allah ce yaya inda sun ganta su yarsu haba ya Allah inda sun ganta ai da kudansu ya yi wannan to kuma mai suke gudu mai suke neman tsari ai tana guje ma azabaka Allah tana guje ma wutarka ce shi mutum-mutum sun ganta su ba su ganta ba ya Allah yaya inda sun ganta ai da sun ganta Allah inda sun ganta da gudunsu ya yi haka ya ce Allah ce inni ushidukum yani kakar gafarta lahu Allah ya mala'iku ina shaida muku wannan bayinawa ita na gafarta musu sai maza ka za su ce fi fulan jari haja jari haja ya Allah akwai wani zan waye wani abin kashi Mm.
ba zikirin bai zo shi wa ya wajen zo da mawani ya sama da sirrin jebu da wani ya sai magama da ban magama masallaci zaman ka isha ya mutai ya zo ki jiran ka kare ka ga baka zo kashi ba Na'am.
ba mu ta da kashi ba wata haja daban ta kashi to malakun sai ya Allah akwai wani wa- wani ya zo hobba ka- zikirin bai zo Allah ya ce hum julusa la shaka al julus jalil Allah ya ce waɗannan abokan zaman su ma bin tsayata shi ma an gawarta shi shi ma an gawarta mishi ya zama wata bukata daban to na gasu kenan shi ne mahimmancin zama wajen ambatan Allah kenan mala'iku za su zagaye ku wa gashiyatu min rahama kuma rahamar Allah za ta lullube ku tarwa wa nazata azim sakina Allah ta kawo da tsuwa yace wa zakarahum wallahu fi man inda kuma Allah zai ambace ku a wajen mala'iku ne wajen shi na ce Allah zai kawo da ku zai gwada mala'iku ga bayi na na zan hadu da ambatona eh wannan shine magana ce Allah yana ambatan su ya Allah zai gwada mala'iku ku iya kaju da ku iya da fari da ku Allah ta mike mu amin sai wannan ruwa ta muslim wannan ruwa akhrajahu muslim wa an wata ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حفرة يوم القيامة أخرجه الترمذي كما تحديث من حسن تبت يا تبديس هي تبت abin da ke wani ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qa'ada qaumun maq'ada wasu mutane ba su zamna a wajen wata mazamna ba duk inda kuka zamna kuka ƙare hirar duniya kam aka ƙare lamin zukurun lafi ba su ambaci Allah ba ko lamin sanyu a Allah ne musulman musamman annabi talati da musulman wannan jama'a da aka yi zaman fara kurin matsiga ce aka ƙare hirar banza aka ƙare aka tashi illa kana alaihim hasratan yawm al-qiyama wannan zama nasu zai zamto musu tabewa gobe kiyama wata ruwa ta Abu Dawud illa a gobe kiyama la ra'u sai an gwada musu wannan kun yi zama lokaci kaza a wuri kaza ya wuce ku a banza za su yi nadama sun yi asarar zama bawa ambatan Allah ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam nan ana magana ma ba zama aka yi bani matsiga na saɓan Allah a kurin zama aka yi aka yi hirin duniya ba saɓan Allah ba za yi wani kurin a ƙare shi ne gobe kiyama za a gwada muku shi ku yi nadama ina ga zaman da aka yi na saɓan Allah ne daman Allah aka saɓa ma a wurin ko zaman matsiga mai dama kaga na za a tsara iya ta kai gaya idan ka yi da dama kuma ce sai ka ci da ka asara bana ga shi lokacin ka ya wuce a banza wannan ayi magana ba zaban Allah ya wuce ka ne a banza to ina ga wannan lokacin ka tuza da zaban Allah wata ruwa daga ta Abu Dawud sai yake cewa illa qamu hasil jibs al-himar za ku tashi kuma kuna warin bunga ga wanda ke alƙaci ruwa kuma ta inganta kan haka duk da kuka zama na ku kare aka tayi aka watsi babu ambatan Allah za ku tashi kuna warin gawar jiki shi na katanan aƙalla aƙalla ba kai komi ba ka fata majalis ka fata majalis shi ne idan an ƙari zama ko ambatan Allah ta zama Allah ba an za a tashi a ce ka subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan karanci ka ɗanar da ke kawanki abin da aka yi na kwarakwarai haka wanda nace duk da kuka zamna mutum in ya zamna kahin ya tashi ya karanta wannan addu'a duk hirar da aka yi ko ta karatu ce ko ta mije ce in za a tashi a rihi da wannan annabi da ta ma kafara na kurakurai da aka yi a wannan majalis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk haka wannan tazo a wajen aiki na ibada babba a wajen cikin azkar da ake na arwalla arwalla bayan kan arwalla akwai azkar da ya tabbata bayan ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين kuma yake wannan subhanakallah ita waccan ita ce annabi ya ce duk wanda ya arwalla kyautata arwalla karshen arwalla ya ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin za a bude mai koyin aljanna guda takwas sai ya zaba kaga nan mun saba da guda biyu ba shi da nasi cewa daya za a wai yaka zai yaka zai yaka ga hannu yaka haka kuma zai daga kai sama ba mai inganci hankwan da mana na daga kai sama ko ta munka bai da inganci ne kenan babu wani daga yatsa ba nuna yatsa haka ba ya kasa kurin ga kare a wallahi kurin لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أقول قاري لم يزيا واجعلني بين أنت بقى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين zane mai malaka sali na ruwa ce mata dangance wannan da fara mai zai kawo shi wannan shi ne kenan to bayan kayi wannan sai ka yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sana ce wanda ya karanta wannan addu'a a ƙarshen arwala za a doke ta a sa ta cikin wani muni a rihe ta a yi sama da ita ba a ƙara bude ta ya gobe kiyama akan mizani za ka kota ita ma ta daban fitar da daban bayan a rawar lakwar kana hodi ana ɗaukar ta za a cikin ta cikin ɗabi ƙari ta ba a ƙara buɗe gobe kiyama an zo awon kayan ta yi a tabbata Allah ta yi mu sai ina ne wannan sai wa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasul dan da wannan ruwaya dai ta abu hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا متاني بسزمنا أوجن وتمزمنا با لم يذكروا الله فيه بس أنبت الله با ولم يسلوا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلاتي با سكتاش حكا كلهم إلا كان عليهم حتى يوم القيامة سي ولن زما يا زمن تومس أثار أبو بكيامة أخرج الترمذي في مجلس وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتك أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه أبدا رواية لا تكن صحابي أبو أبي الأنصاري ya ce manzan wannan iya cikin aka ce kwarai dattijo ne na wanda ya harba manzan Allah masarki da hijira iya cikin amsar wanda ya harba manzan Allah masarki a gidan shi kayan manzan Allah gidan shi a yi masallaci a gidan gidan shi gidan shi har sabka annabi tun da ya je madina shi ne dattijo da ba annabi masarki na ce annabi da ya bashi masarki iya kasa shi iya sama sai ruwa zube annabi ya kasa ya ce bewa manzan Allah kasa ne a sama ita annabi ya hau shi ne ta annabi ya hau beni a sunna balai ba dan ka annabi ya hau sama beni wanda shi ne hujji annabi ya hau beni annabi ya kowa sama shi koma kasa a takaice dai wannan da cin shi ba labarin cewa san sahabbai ba da mu aka fara da mu aka kare shi ne da mu aka fara ba a Allah ta kare da mu cikin ake alheri da ake alheri a kare da kai annabi ya ce na al'amal bil khawatir innama al'amal bil khawatir aiki ana nema da me aka cika cikawa da kyakkyawar cika shi da har da kafa kai da kafa abu da alsari bayan mun ji dai shi annabi da ya zo magidanci ya ba shi mutarki diyakin da ake da su ake manzo Allah ya bar duniya da shi Abubakar ya zo da shi Umar da shi Usman da shi Sa'ali da shi har Muawiya ya hau ya yi jihadi ya harkawa an har ya shiga cikin Europe iya cikin harkon shigowa europe constantiniya na gaban labari al'umma ta zaka bude zaka bude madinatu rum ta Tanzania to iya cikin ɗan farkon ƙetarawa yaƙin da ma'auya don ma'auya shi fara yin tawaga ta mujahidai shiga cikin ruwa da bato aka yi bato duka matsewa aka tsallaka a yau cikin turki a yau kabarin abu yau iya cikin turkiya kabarin shi a turai eh cikin sa kabarin shi dan ketara bai dawo ba ba kashi aka ba bayan ya rasa mishi lahiya Allah ya ci aka binne shi a ciki za ka kabarin shi yana suna ma abin wani wanda abin da bai dace ba wuri da sananne a turkiya kabar abu abu abu asari kawar su aka da su aka da su aka yi radiyallahu anhu kin abu abu ansari ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illa duk wanda yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda wannan kalma ashar marrat so goma kana kaman adaka arba'at amsu min Isma'il kaman wanda ya yantar da bawa hudu cikin ɗiyan Isma'il nan me kawo ɗiyan Isma'il kusan annabi ya magana yantar da bawa wanda ya kowanne lada wanda yake ya kowanne tsada domin nan darajar gidan darajar gidan aka maka nan daraja kaman ka yantar da bawa hudu cikin ɗiyan Isma'il kenan ƙololuwa kenan ladan wannan zikirin su goma daga cikin ladan abin da ke samu kanmu sai kuma nan kaga nan babu sharaɗi lokaci kaza duk lokacin da kai shi ko sahiya ko rana ko dare ruwa ce da mamun bukari ta musulmi ya kawo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه abin da ke narwata abu hurairu na bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi kama mai ta kai sau ɗari yin haka zai tsalake huttat anu khatayahu za a kankare ma za a zubda ma kurakurai da kai wa in kanat misa da zabar da bahar ko da sun kai kunwan teku yana karantar da wannan zikirin yana sa a gafarta ma kurakuranka أو عدني وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم جوري بن الحارث كبار labarin cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم yace mini laqad qultu ba'daki arba'a kalimat na wasu kalmomi guda hudu bayan نعم قلت له اللفظ يكاو ثلاث مرات نعم يكاو أكوز ثلاث مرات لا وسكن نعم هي وكانا يا هتني يا برتا دوك سنسلر أصبع تناول يتهي مسلاج يسلا بيداو بسيبان ولا ديداو تناول شيء متى ما زلت على حالة فربتك عليها كنا نان إلا نبرك كان كان مكان كنا نان كنا تبدأ تهي كنا نان إلا نبرك تشي نعم رسول الله شيء كامت وانا لابال وانا مكان يتي لقد قلت بعدك أربع كلمات ناوى دوس كلمومي قدا قدو باين كم باين مرب لو وزنت بما قلت منذ اليوم إن دا أكا أونا سوء da abin da take ta hudi a yau tun farko muni ke tun asaba haka nan ta tun asuba take yi ya ce inda za a wani wannan karamomi na guda hudu sau uku da abin da kika yi ta yi kira na azkar har yanzu lawazanatuhun da wannan kalma ta guda hudu sau uku da ta yi an awo za a yi za ta yi yau abin da kika yi sai tun daga tsaye tun daga asuba har yanzu wani ya karantar da kai da lahadin zikira su ne subhanallah wa bihamdi tsarki ya tabbata ga Allah haka godiya ta tabbata ga Allah to wannan tasbihin da tahmidi sai ka ce adada khalqihi yawan halittun Allah wata yawan su yawan halittun Allah ya Allah ka kai su wanda da nafsi da yadda Allah ya yarda ka san iya yarda ta Allah bakin yarda ta Allah kuma san da Allah yana so a yabe shi Allah yana son yabo na bata bawon da isa a yabe kamar yabo kamar Allah Allah ya so bawon shi yabe shi to bakin yarda yarda ta Allah wazna ta arshi wannan zikirin da kai tasbihin da tahmidi yawnin al'arshin Allah azum makhluqat azum makhluqat shi mai girma a Allah al'arshi ce annabi ya ba labarin cewa inda za a ɗoko sama bakwai da ƙasa bakwai gabaɗayansu a ɗora a kan kursiyun Allah dukansu za su zamanto kamar zobe a cikin sahara mana zubaci ya ce ita kuma kursiyun in aka ɗoko ta aka ɗora kan al'arshi ita ma kamar kajin zuwa cikin sahara subhanallah mu da ba magana mun sama nan wanda saman duniya wannan duniya ku ba ta kai ma koyi ba ta kiba da sai a wannan abin to kinan wannan abin da kai kake nema Allah ya yi yawunin arashi yace wa midada kalmati da yawan kalmomin Allah wanda Allah ce inda zai zamanto a kawo tekun duniya bakwai kinta duk iccen duniya zama to alƙalami za a yi ta rubuta kalmomin Allah ba su ƙare ba tekun za ta ƙare iccen alƙalami alƙalami ya ƙare gaba ɗaya ka amma malami da kalmatun da kalmar Allah ba ta ƙare ba shi ne kenan girman ko ladan wannan zikiri subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi su uku ne lafsin kaza su uku wannan asalin magana masu kawo maganar tabzi sukan kawo na mas'ala su gama da maganar tabzi ko na asalin waccan ruwaya ta safiya ce cewa annabi ya iskota da tarin tsakuwa na hujja ba tabzi hujjar masu kawo hujja tabzi suna kawo can ruwaya ta safiya ta magana ta tara tsakuwa tana lissahin a zakarikinta ya ce zan gaya miki abin da ya yi wannan sai gaya mata a zakarikin da zai wannan to na daidai a can a tabbakanci kaga ya gama daga abin da ya yi na biyu isnadin hadisi ba shi da inganci wadanda mai wani tambaya juwairiya ce ko ba tsakuwa ba take ba tsakuwa kan hadisin juwairiya ba wani abin kirgawa kurin tana zama tana zakarikinta ne ya ce kina nan a inda na barki tun da sahi ta ce na'am ya ce tuna wasu kalamomi na guda hudu so uku inda aka auna da abin da suka ta yi tun da sahi da wannan kalmar ta guda hudu so uku za ta yi yau na abin da suka yi kurin bakin suke nan ba magana tsakuwa ba zai magana tafsi shi sa magana da suna kashi kan magana wai su mata suke dai magana wai tsakuwa kamar ta tafsi ce daunin wata kace ba magana ingancin ruwaya babu wani abu wanda ya tabbata kan maganar tarzi daga nasarar salama da hatta ga sahabbai amma an nan da wasu ruwayoyi sai ga suka abu hore da rairan su dai na maganar tarzi amma ba masu inganci shi yasa wannan littafin wani malamin bakar bin abi zaid ya yi littafin na musamman mai suna asuba ya mai suna asuba duk abin da yake da alaka da ruwa da aka kawo kan tarzi duk yadda ya kawo ya rushe su gaba daya ba dai mai inganci sai nan ya ce kuma wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan ya su ma tafsirin baka salata khairun da khairun wannan ta cikin kaf to Allah zai magana zai magana ta baka ta salata khairun da khairun wannan mai abin da ya alkhairi ga mutum baka ta salihat to baka ta salihat ana ne duk abu na kware mai wanzuwa duk abu na kware albakat salat abu na kware mai wanzuwa na kware to wannan sai ya kawo wannan askar sai iya ciki amma wai bai ke an da bai su kadai albarkatun sahala tana da magana duk abin da za ka yi nagari wanda zai wanzu ga nagari nan wanda zai zai da wani na kwarai kidan aikin da za ka yi da za ka bari wa za ka bari cikin mizanin ka ina na kwanta kidan bawa ya yi kokarin abin da za ka yi na kwarai wanda za ka bari bayan ka shi da mai alkhairi ya ka abin duniya da sauransu to amma wannan iya daga cikin bakatun salihati shi ne la'ila illallah wa subhanallah wallahu akbar kenan la'ila an sanin Allah illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah tsarkiya tabbata ga Allah Allah mai girma godiya ta tabbata ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah da muka bayyana Allah wala kamar na babu ta dabara ta kauce masa ban Allah babu kashin bauta Allah duk wannan dama kauce masa ban Allah karfi ibadar Allah duka illa billah ya taimako Allah kuma annabi ya kira la hawla wala quwwata kanzu min kunuzil jannah tana daga cikin taska daga cikin taskar aljanna daya cikin sahabbai ya ce muna tahiya cikin daji cikin tahiya da na sallar salama sai ina la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah annabi na lissa da ni can himman zana zama ya zo sai da ɓera ka faɗa ce kana so in gaya maka kan zo mikin zana wani ya ce la haula wala quwwata illa billah wallahi baba yana bi baba yana tabi nan ba ji bai ta haka ji haka nan bai dabe na baya kenan rai mai tabbata tana da fadala kan tana zama kanta abice mai ladan ga su kware annabi ya mata suna tana cikin taska daga cikin taskar aljanna سي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة ما هي سوي ولا زنتي أو جان الله مداهد مداهد ما هي زنتي ده الله سوى جان مداهد يتلا ضرك بأيهن بدأت ba ya cutar da kai ba ruwan da kowane kawara ya yi ba ya kai jero ba wannan da wannan kalma guda hudun su ne kalma mafi soyayya a wajen Allah kowace kai ba matsala dan ka kai wannan ka kama wannan ka yi su da guda hudun ga matsayinsu ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kenan ba matsala da ka ce subhanallahi la ilaha illallah allahu akbar walhamdulillah ba matsala ba ce ba don ka Allahu akbar subhanallah din da ka juya wannan kalma guda hudu su mai kyawun soyuwar zance a wajen Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a cikin gadi ba iya cikin azkar ya kumshi azkar masu yawa masu faɗi aka wani wuri an kawo fadala ta tahmid wata fadala ta subhanallah wata fadala ta la ilaha illallah duk amma na gani ba shi ake zikiri wanda ya ko zikiri kuma sa komi a ciki ya kuma komi subhanallah kaga ga tasbihi a ciki ga alhamdulillah a ciki ga la ilaha illa kalmar la ilaha illa ga Allahu akbar sai ta ita azkar ya kumshi abu da yawa a cikin shi ya kumshi zikiri azkar da yawa da kake kai wannan ka ka dace ka dace kusan gaba daya abin da ake bukata cikin azkar subhanallah sarki ya tabbata ga Allah bana tasbihi kuma tanzih tsarkake Allah kin Allah ya tsarkaka game da duk abin da bai dace ga Allah ba kika subhanallah ka wanke Allah ka tsarkake Allah ga duk wani abu da dace Allah ba kuma me ka ce Allah subhanahu wa ta'ala azalika shine kuma cewa alhamdulillah godiya ta hakika Allah shine mai hakkin ta kuma haka la ilaha illallah wanda lokaci sama da bakwai ka sama bakwai sama bakwai inda za a dora a wannan ma'auni akan la ilaha illallah na dora a wannan kalmar la ta kalmar la ilaha za ta rinjaya wannan bangaren kuma dai akan dai fadala ta la ilaha illallah wannan yace kenan kuma an san da Allah akbar ma'ana Allah shine mai girma ga wata ruwa da sun kawo shiga ta gaba kusa sai wa ana abi musa al-ash'ari qala radiyallahu shi muke magana dazu yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wannan magana ce ta muka riba ne baka kisa bane kisa dai ita ce ana cikin tayi annabi ce mishi haka mace ina hadin abun a zuciyata ina yi annabi mu wannan magana ce da ɗaya ne su kana so in sanar da ka ala adulluka ala kazbun zina yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdullah bin qais ala adulluka ala kanzin min kunuzul janna kana so in gwada maka ko in shiryar da kai akan wata taska daga cikin taskar aljanna zan jawabi da na'am ita ce la haula wala quwwata illa billah tana daga cikin taska daga cikin taskar aljanna a cikin babanmu na zikiri da addu'a mun kawo ƙarshen mas'alar zikiri sai ta addu'a ko mun zo lokacin kusan ƙarshe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان